lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya بسم الله الرحمن الرحيم وما sai Allah shine ar-rahman saboda ma'abucin rahama ne wanda babu kini gare shi a cikin rahama ne shi kadai yake banta da wannan rahama ne to ar-rahim sunan Allah ne shi ma amma shi wannan sunan Allah na ar-rahim yana bawa ai yana ana iya ba da aronsa Allah yana ba da aron suna shi yasa zamu ji Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim kaga nan raufur rahim duk sunayen Allah ne amma ya ba wa su annabi Muhammadu abu to kaga kenan rahim ana iya sifanta mutum yana iya sifantuwa da wannan suna na rahim amma ban da rahman shi akwai ar-rahma akwai ar-rahmatul amma akwai ar-rahmatul tamma ar-rahmatul tamma ita ce ifadatul khairi ala mutajina wa iradatuhum lahum inayatan bihim wato ita rahama ta tamma shine kamar faranya alkhairi bisa mabukata da suke da bukata da kuma nufin ainihin wato lura da ita wannan rahamar ga halitta wanda ainihin suke da bukata da to wannan ita ce arhamatu tam akwai arhamatu amma ita ce wadda take iya samun mutumin da ya cancanta ya same ta da wadda bai cancanta ya same ta ba ita arhamatu amma a irin wannan ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce musa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'ana rahamar da Allah ya ba ya sanya manzo Allah ya zama in shi wannan rahamar sir to mu'mini da kafiri duka yana samun rahamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to shi kafiri da ba zai samu shiga aljanna ba kaina ne rahamar shi ta same shi sai aka ce ai shi kafirin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da sauran kafiran da suka gabata saboda kafiran da suka gabata idan suka saba wa Allah suka masa laifi to yakan dauki azaba tun a nan duniya ya musu kamar irin yadda aka yi wa adawa aka yi wa samudawa aka yi wa mutanen annabi nuhu aka yi wa mutanen annabi lolo a kifa gari ko a dunuyar da su a cikin ruwa ko a musu tsawa a tarwatsa su duka wannan ana yi wa kafiran al'ummatan da suka gabata amma banda kafiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda allah ya ce wa ma kana allahu bi yu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kaga kenan kafiran zamanin ma sun ci albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a musu a tumbuke su kamar yadda aka yi wa su ba ba za a dume da su a cikin ruwa kamar yadda aka yi wa su ba to ta nan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga ainihin al'ummarsa wanda suke kafirai din ma kuma za ka samu cewa ita wannan kalma na rahama a cikin alwani tana da tana zuwa da yawa wani lokaci Allah ya amfani da ita a ma'anar arziki rizqu ya dauke rizqu ya ce masa rahama saboda yana daga cikin nau'in rahama din zaka ji a cikin suratul isra Allah tabaaraka ta'ala yana cewa law antum tamlikuna kaza'in rahmatur rabbi idan la'amsaktum kashiyatal infaq kaga nan kaza'ina rahmati rabbi rahmatu anan ma'ana kaza'in rizqi ar-rizq arziki ake nufi wani lokaci Allah ya kira rahama ya yi amfani da ruwan sama ya kira shi rahama zaka ji yana cewa wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu hamid cikin suratul shura kaga anan rahmatuhu yana nufin ruwan sama ne wani lokaci Allah ya amfani da kalmar arhamatu lafiya wato daga jarrabawa mutum ya samu lafiya daga jarrabawa da Allah ya masa to wannan qur'ani zaka ga yana ce au aradani bi rahmatin ma'ana au aradani bi adiyatin anan rahama ya dauki wannan a wani waje a cikin alqur'ani rahama sai ga yana daukan fassara annajatu min azabin niran wato kukuta da azabin wuta shine ma'anar kukutan shine rahama din Allah ce walaula fadlullahi alaihim wa rahmatuhu la kuntum min al-khasirin kaga kenan anan rahama yana nufin annaja wani lokaci kalmar rahama yayi amfani a cikin alqur'ani Allah ya zo da shi da ma'anar an-nusra ala ahli al-ahwal wato samun nasara akan abokanan gaba sai ka ji qur'ani yana ce au arada bikum rahama aw arada bikum rahama to nan rahama yana nufin taimako da Allah ya bayar akan magiya ne wani lokaci kuma kalmar rahama ta zo a ma'anan wato ma'amala na soyayya ga tsakanin ma'abota imani nuna alamun jin kai da ainihin soyayya kamar a kisar maganan ainihin mutanen annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya tawo da Allah fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma ma'ana ra'afatan wa aliba wal mahabba to duk dai kalmar tana zuwa da ma'ana daban-daban daban a cikin Qur'ani mun fada kuma kalmar rahama a wani wuri tana zuwa ma'ana annabta kamar inda muka ce su mutanen makka da suke zargin cewa me yasa inda annabi muhammadu manzon allah ne ai da sai a aiko annabtar tsakanin wasu manyan mutane guda biyu a makka da ɗariba allah ke cewa ahun yaksimuna rahmata rabbi shin su ne suke raba annabtan ubangiji ubangijinka da za su faɗi haka kaga nan rahmatu yana nufin annubuwatu to duka dai a cikin alkur'ani rahama rahama yana daukan fassarori daban-daban amma dai hakikanin rahamar Allah wacce take gamammiya shine Annabi Muhammad shi yasa ake ce masa ainur rahmatir rabbaniya shine hakikanin rahamar Allah gaba daya don dukkan abinda aka faɗa na arziki na lafiya na ruwa na abun nan duka waɗannan rahamomi ne da yawa amma dai ba su kai annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam tunda Allah da kansa yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah da kansa yace hakika mun yi baiwa wa mu'minai mun musu alheri sosai yayin da muka aiko annabi Muhammad a cikin su kaga kenan Allah da kansa yana tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban baiwa shine babban rahama na Allah tabaraka ta'ala kamar yadda muka faɗa jiya kowane halitta in an je tashin alkiyama nafsi nafsi yake faɗa amma annabi muhammadu har zai bar duniya ummati ummati ummati kaga kenan kowane dan adam ya zama juz'un ne min al-abdi wal abdul kamil huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل كجاء مسكى النبي صلى الله عليه وسلم سورة من كافر مكة sai musu inna ma yuha ilayya iyaka dai ni an yi wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa ilahukum abun bautan ku ilahun wahid abun bauta ne guda daya ba kuma ka ba Allah abin bauta guda ɗaya ce shi ne lashari kalahu a Allah ta faraka ta'ala don haka hal antum muslimu shin kuma za ku miƙa wuya ku yarda cewa Allah ɗin nan guda ɗaya ne da haka mata ku yi haka وإن لم وإن تولوا فآذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون
فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء وإن أدري أقريب هكذا أقريب أم بعيد ما توعدون Allah tabaraka ta'ala ya ce to ka gaya musu in sun mika wuya shi kenan amma fa in tawallau idan suka juya baya gabarin yin imani su kadai ta Allah guda daya to fa kulka ce azantukum ala sawa'in na ainihin sanar da ku yanzu kan abin da ke tsakaninmu da ku shine ainihin yaƙi tunda na kira ku na gaya muku kun yarda yanzu kan abin da zan sanar da ku shine yaƙi ne wanda yake a tsakanin mu da ku kuma wato gudanar cikin manasawa wa inar riya tsaribu idan suka tambaye ka cewa yaushe ne ne ko azabar ko kuma yaƙin ka ce musu ma adiri a tsaribun an bashirin masu aduna abun da aka muku alkawari na daga azaban nan ko kuma abin da aka yi alkawari na yin tashin alkiyamar nan ma amana ma adri ban sani ba a karibun nan kusa ne an ba'idin ko nesa ne sai ka gaya musu haka إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun innahu cewa shi ubangiji fa ka gaya musu ya'lamu al-jahra ya san abun da yake bayyane min alƙauli na daga zance da aiki wanda duk suke yi su kafirai irin abubuwan da suke koyewa ko suke bayyana suke faɗi din nan duk fa Allah ya san shi wa ya dan mata kuma kuma shi ubangiji ya san abun da suke koyewa duk ya sani zai gaya musu zai kuma musu sakayya akan abun da suka aikata وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ونمتعكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل ربيكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله يقول وإن أدري كتير مسو بل سني بل لعله من يوا a fitnatun lakum wannan jinkiri na rashin yi muku azaban nan wata jarrabawa ce da Allah ya shirya muku ya sa ba ku ganta da wuri ba wa mata'un ilahiyin da kuma rashin karewar ajalinku lokacin ajalinku ne bai yi ba shi ya sa ainihin wannan azabar ba ku ganta ba kulka ce musu rabbikum bil haqqi Allah ina roƙo ka yi hukunci tsakanina da su waɗannan maƙaryata bil haƙƙi da gaskiya hukuncinka na gaskiya shine kai musu akai azaba gare su ko ko ka bani nasara a kansu to Allah kuma ya amsa wannan roƙo na Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya bashi nasara a kansu a yakin Badar ya karya bakalin kafirci an azabtar da su da kisa a Badar an azabtar da su da kisa a urdu an azabtar da su da kisa a yakin lahazabu da yakin hunainu da kandak da sauran yakukuna wadda a shekara ta takwas aka yi fatun makkata aka karfi komi ma a hannunsu mulki ya zama cikakke a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa masa wannan wa rabbuna arrahmanul musta'an ala ma tasbun wa rabbuna mu dai ubangijinmu ku sani ku kafirai الرحمن شيني الله wanda yake الرحمن المستعان wanda ya kasance abun neman taimako alama ta sifuna bisa abun da kuke sifantawa min kadhibikum ala Allah bisa abqariyarku da kuke akan Allah cikin fadin ku ittakhadallahu walada Allah ya rikida to muna ainihin neman tsari da wannan bisa abun da kuke sifantawa da kuma abun da kuke sifantawa a kaina kuna wani lokaci ku ce sahirun wani lokaci ku ce sha'irun da kuma abin da kuke akan alkur'ani wani lokaci ku ce masa shi'irun wani lokaci ku ce masa kaharatu to ina neman taimako ubangiji na akan irin waɗannan abin da kuke sifantawa kuma Allah ya taimake shi sallallahu alaihi wasallam سورة الحج مدنية وآية وتمرون آيات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة الحج مكية وآية نعم مدنية وآية ومكية وآية دي دي أوكا آه ثمان وسبعون to akwai sittun wa sab'una ko kamsun wa sab'una ko sab'un wa sab'una aya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim wannan sura ana ce mata suratul hajji a wayansu sun tafi akan makkiya ce sai dai fadin wa minan nasi man ya'budu allaha ala harf da zai zo a cikin sura din shi madani a cikin surayoyin madina ne ko irin su hazani kasnani kasamu duka suna cikin madina to shi yasa wani suka dauke ta madaniya ce wasu kuma in sun yi dubi da wayancan ayoyin ita makiya ne tana da ayoyi guda 78 ko 77 ko saba'in da shida ko saba'in da biyar ko saba'in da hudu ya zubo a kirawi daban-daban bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma'ana musamman ahlu makkata mutanen makka wanda su ne aka saukar da alƙur'anin a garinsu kuma ɗansu ne ya zo da wannan alƙur'ani shi yasa aksariyar malamai idan suna fassarawa sai su ce mutanen makka amma ma'ana duk duniya gaba daya amma tun da su a garinsu ne ɗansu ne to da su aka fara magana ya yi nasu ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ma'ana ku ji tsoron hukumarsa bi an kuti ruhu ku masa biyayya saboda inda zarzarta sa'adi shaykhun azim inna zalzalata sa'ati sani wannan raurawa na girgizan nan na ta ranar tashin alkiyama idan ta tsaya Allah ya ce shehu azim wani lamari ne mai girma za zulzilati laru zilzalaha wa akhrajati laru asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akbara idan aka girgiza wannan ƙasa ta fitar da abin da ke cikinta ɗan adam sai ya ringa cewa me ya faru ne saboda daman yana cikinta yanzu za a tashi alkiyama za a girgiza ƙasan duk wanda suke ciki su fita to wannan Allah ya ce shehu masu wani lamari ne mai girma kuma zai aure يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتذر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد الله يتي kaga wannan ranar tashin alkiyaman nan yau mata raunaha ranan da za ka ga wannan ranan ranan ne wadda kullum murdiatin dukkan mace mai shayarwa malamai suka ce a nan murdiatin ana nufin macen da take shayarwa a wannan lokacin nonon yana bakin ɗan shi yasa aka kira shi da murdi'atin inda baya bakin nononta to murdi'in zai yi don saboda akwai abun da yake wato alama namiji da mace idan mace ce ta keɓanci abu to ba dole sai an sa ta ba kamar mace mai ciki za a ce hamilu ba lalle a ce hamilatun ba sai a ce hamilu saboda namiji baya yin ciki da aka ko ba a sa ta ba yayi saboda an san mai yin ciki mace ne kawai ko kuma ha'idun mai haida ba sai an ce ha'idatun ba in an ce ha'idun an san mace ce kawai to a nan ma za a iya cewa murdi'un in an ce mai shayarwa an san mace ce namiji ba yayi to murdi'atun sa ta a nan wajen yana nuna macin a lokacin tana shayarwa kuma bakin nononta yaron yana shan nono a wannan lokacin Allah ya ce za ta zamto ta zafalu za ta ainihin manta da amma arda'at abin da take shayarwa a wannan lokacin idan firgicin tashin alkiyama ya zo to sai mace ta manta cewa ɗanta ma yana shan nono a jikinta a wannan lokacin saboda tashin hankali وتضع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل duk macen da take da ciki a wannan lokacin to za ta iya aje hamlaha abin da ke cikinta ta aibe shi ta jefar da shi ta kama hanya ta saboda firgici da yake cikin wannan yanayin Allah ya ce wataran nasa sukara za ka ga mutane a ranar tashin alkiyama don tsananin tsoro ka ce su kaman suna cikin maye kaman sun sha wani abun maye ne sun kidime kowa a kidime wata ɗan nasa sukara wa ma hum bi sukara Allah ce a a ai ba maye suka sha ba ba abin da suka sha walakin na azabullahi shadid azabar Allah ce kawai ta tsanani a wannan lokacin saboda kowa yana cikin tsoro haka zai faru ya sa a shiga wannan yanayi din an ce a wannan lokacin ne Allah zai gaya wa annabi Adamu ya ce Adamu ya Adamu idan kira shi amsa ya ce labbai ko sadeka wal khairu kulluhu kulluhu fi yadayka idan annabi Adamu ya faɗa masa wannan sai ce ina so a cikin ainihin ƴaƴanka ka fitar mun ainihin rabon wuta wanda za a tura su wuta sai annabi adam ce ya ubangiji su wanne ne rabon wutan sai ce duk cikin mutum dubu ka fitar min 99 ka fitar min 900 kai da 99 duka wuta za su tafi guda ɗaya ne zai tafi aljanna a cikin dukkan 999 za su tafi wuta ɗaya ya tafi aljanna to an ce lokacin da ubangiji zai faɗi wannan shine kowa hankalinsa zai kaɗi ya zama macen da nonon ɗanta yake bakinta ta jefar da shi ta manta ma tana da ɗa mai ciki ta zubar da mana cikin ya sauka jefar da yaron ba ta da hankalin dawowa ta ce ga ɗanta za su ɗauke shi idan ainihin halitta suka ji wannan to sai sahabbai hankali ya tashi da suka ji wannan abun to shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sahabbai hankali ya tashi ana ta kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi farin ciki ai ba daga cikin ku musulmai ne cikin al'ummata musulmai za a dauki 999 ba cikin ya juju ma juju ne za a ɗauka a cikin ya juju ma juju su ne za a ɗauki 999 ku kuma a cikin ku za a ɗauki ɗaya haka za a ta yi haka za a ta yi shi ya sama aka ce su musulmai alheri ne kafiran masu bi su yawa saboda idan suka yi yawa sosai kafiran to kaga cikinsu ne za a ta ɗaukar 999 musulmai kuma na ta ɗauka a cikinsu har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadi inni la atma'u an takunu sulusa ahli aljanna yace ina na rantse da wanda raina yake hannunsa ubangiji kenan ina tsammanin ma ku al'umma ta ku ne za su kasance kashi daya bisa ukun masu shiga aljanna gaba daya tun adamu har karshen duniya mana al'ummar su kenan za su zanto sun fi kowace al'umma yawa a cikin aljanna to wannan shine abin da zai faru ya zama wata laukun da ta hamlin hamlaha wata rana ta sukara wa mahimmanci sukara walakin na Allah shi da
ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض wannan aya ta sauka ne akan su nadrul harith da wasu jama'a daga cikinsu Allah yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi man yujadilu fillahi wannan wanda yake yin jayayya fillahi a cikin lamarin Allah bi ghairi ilmin ba tare da sani ba wa minan nasi ya kasance daga cikin mutane su ne wanda suke cewa al mala'ikatu banatullah wai ai mala'iku 'ya'yan Allah ne mata suna cewa alqur'ani kuma asatirul awwalin waya alqur'ani ba wani littafi ne daga Allah ba tatsuniyoyin mutan farko ne kawai sannan wa ankarul ba'da sun yi inkarin tashin alkiyama sun ce ba za a tashin alkiyama ba kuma ba za a tada mutane ba kuma mutane ba za su zama ƙasa ba to wayannan su nazrul haris da wasu daga jama'a daga ciki su ne Allah yake magana a kansu yake cewa akwai wanda suke jayayya a cikin lamarin ubangiji ba tare da ainihin sani ba sun tabbata a cikin mutane wayatta biyu kulla shaitanin mare sannan a kowane ɗaya daga cikinsu yana bin yana yin jayayya yana bin shaidan wanda yake mai taurin kai wanda yake ya kamun cewa Allah ta baraka ta'ala suna bin shaidan su waɗannan كتب علي أنه من توليه فأنه يذل ويهديه إلى عذاب السعير
كتب عليه أنه من توليه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير Allah tabaraka wa ta'ala yace kutiba alaihi an yi hukunci akan sa shi shedan tun fil azal annahu cewa yadda lamarin yake man tawallahu duk wanda ya jibinci lamarin shaidan ya bi shaidan to fa innahu cewa shi wannan kam yudilluhu shaidan zai batar da shi wa yahdihi zai kuma kira shi ila azabi sa'ir zuwa ga azaba wato ta wutan sa'ir zai sa shi a cikin wannan wuta din saboda shi shaidan daman jibillarsa bata ne haka Allah ya yi shi da haka duk wanda yake bin shedan to shi ma zai halantu da irin halin shedan ya dauki halin shedan ya bata kuma ya shiga azabar Allah saboda ana cewa dama ash-shaytanu jubila alal idlali shi shedan an riga an gine shi ne akan bata to duk wanda ya bin shi to shi ma zai bata shi yasa Allah kullun yake tunatar da mu yan adam mu gane cewa shi shedan din nan kullum kokari yake batar da mu shi yayi sanadiyan baban mu annabi adam ya bar aljanna yazo duniya bai bar shi ba bai bar 'ya'yansa ba shi yasa kullum Allah yake cewa inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yaqu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kaga duka kamar nan ila azabis sa'ir din kenan
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأوهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أهل الأمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا وترى الغاية فإذا أنزلنا عليها الماء تبت وربت وأنبت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب رسلا ثم يصدقها صدقكم ومنكم من توفيهم ثم يرد الى عظيم قوه كبيرا يعلم الناس المخفيا وتزوج حامله فاذا انزل عليها الماء اعتز الولد وعمت من كل زوج مني Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane yawanci idan Allah ya amfani da ayyuhan nasu yana kiran dukkan duniya ne gaba daya musamman wanda suke ba musulmai ba ana kira amma yana haɗuwa da gaba da kowa da kowa amma idan ana yayin musulunci ne sai a ce yayin da dina amana ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu in kuntum fi raybin min al-ba'd in kun kasance cikin kokonto akan tashi al-qiyama la yi al-qiyama ne ko ba za a yi ba kuna kokonto to kar ku manta fa inna khalaqnakum mu din da tabbata za ta yi al-qiyama mu ne muka halice ku wanda asalin ku daga Adam shi Adam dan kuma Allah ya shi ne min duwajin daga ainihin turbaya sun mamin nutfati sannan ya yi shi daga ruwan bani a shi ɗan adam wato bayan annabi adam abin da ya biyo bayan mulinsa aka yi sun nutfati daga ruwan bani sun mamin alaƙati sannan daga nutfa ɗin na ruwan bani Allah ya canza shi ya mai da shi ya zama alaƙa shi ne jini wanda yake sandararren jini shine alaƙati summa min mudghati sannan bayan nan aka sake canza shi ya zama gudan tsoka shi la nama gudan tsoka wanda yake gwagwaran kan abin da mutum zai iya haɗewa shi ne mudgha wanda yake muqallaqatin wanda aka suranta shi cikin halitta wa ghairu muqallaqa da kuma wanda ba a cika wato ba a nufe miskinte ba Allah ce duk mun kai wannan mun yi wannan ne ne mu bayyana lakum don mu bayyana muku kamala qudratina wato cikin ikon mu shi Allah tabaraka wa ta'ala shine ya wakkala malaika da mahaifar ɗan adam idan idan namiji ya samu mace idan mani ya fita sai mala'ikan ya tambaya ya ubangiji wannan nuffa din za a yi halitta da shi ko ba za a yi ba to Allah idan ya gaya masa cewa za a yi halitta to nan ne shi wannan mala'ikan zai ainihin yi shi ya ubangiji ya rubuce shi ya rubuta masa arzikinsa da azalinsa yaushe ne ne zai rasu a ina ne zai rasu ko zai gama to Allah ya ce muke yin wannan kamar a nan surar gaba nan ma za mu samu inda Allah ya cewa wa kalaka kalaka insanin musulari da musiko sun ma kalaka musulari su yin wajen fata alaƙatan wa kalaka alaƙatan musulatan wa kalaka musulata idan sun musasar da idan ma'ana sun ma'ashar ma'amukan fadadar ta tabarar Allah wa ma'asanin kalikin ثم إنهم بعد ذلك لمن duka a cikin surutun mumin za mu yi same shi duka Allah yana gaya mana wanda zai don ya gaya wa ɗan adam cewa wada ba shi ga kuma yadda aka yi shi don haka ya sani tashi alkiyama abu ne mai sauki a wurin Allah ba kuma yadda yake rufi ba Allah ce wani garro ilafani mu muke ainihin ƙara tabbatar da ku a cikin mahaifar nan ma da shawo a dangane da abin so ila adadin musamma zuwa ga adadi wanda yake abu ambato sun bali rukuri da kun ikilan bayan nan sai mu fitar da ku kuna aini wato yara ƙanana kuna ƙanana ma maza ko mata daga nan sun ma a litar ko a shukashin da ku daga nan sai mu raya ku har ku kai lokacin ƙarfinku kamar irin wannan an سورة الأنعام سورة يوسف لتبلغوا أشدكم أشدكم شيء فكان شكرا ثلاثين كنا زوا شكرا أربعين شيء لتبلغوا أشدكم ومنكم دقتكم كما man yutawaffa akwai wanda ake fatar da shi qabla bulughi al-ashad kafin ya zo wannan shekaru na na na na ƙarin girma din wani kan karfi ransa kafin nan in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa minkum daga cikin kuma man yuraddu ila azali al-umuri akwai wanda ake kai shi har lokacin wato lokacin tsufa bayan da ya fara da rauni ya so ya yi ƙarfi ya zo ya sake komawa rauni Allah ku da zika da ɗaukun min domin sun majala min ba su dokin kowa sun majala min ba su kowatin dokin wa shaiba ya kuma kuma ya sha kamar halin yin kayan cikin nuna wake dama kan ada bai faro da rauni ba haƙori ga idanu idanu ba sa gani ma'ana ga suna abu amma ba sa gani ba za su iya mayyaze wannan da wannan ba suna da kunne da adam lokacin da aka haife shi yana ji amma bai san da su da baya iya fahimtar wannan jinin ba zai iya cin abinci ba sai dai ruwa saboda rauni kafansa ba zai yi aiki ba hannunsa ba zai yi aiki ba sai dai ana tallafe da shi ana tallafe da shi haka za a ta fama ana ta yi ana ta yi har a ɗauke shi a saba shi a baya ana nan har ya fara takawa yana faruwa haka ne to har ya zo ya karfi in ya shigo idan shekaru da muka faɗa daga talatin zuwa arba'in to lokacin ɗan adam yana jin karfi shi yasa Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul nasi yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas yace malikin nas sai yace ilahin nas ma'ana rabbun nasi wato ubangijin mutane mai tarbiyyantar da ɗan adam a lokacin da yake buƙatan a tarbiyyantar da shi yana cikin rauni rabbun nasu kenan lokacin ɗan adam ba zai iya komai ba kamar yadda wata buƙari to yana nan sun mada tabbatu a shuddaku to a nan sai Allah sai ya tijalli da sunansa na malikun nas malikin nas idan ka ji an ce maliku to akwai mulki kenan to a nan lokacin ɗan adam Allah ya zai tajalli da sunan maliku ne a kansa saboda yana ji da ƙarfi da ƙarfi kuma sai da gwamnati za gwamnati za a amfani da ita na zahirin abun nan sai sa Allah ce malik da malikin nas to a lokacin ƙasarin ya yi ƙarfi to idan ya kai shekaru tsufa to shi ne zai da ilahin nas sai Allah ya tajalli da sunansa na ilahu ilahu kuma ya zama abin bauta ne dan adam ko a tasha ya tashi ya gama rayuwarsa to idan tsufa ta fara kama shi ta ga yana mutum sai a fara neman tare idan da baya zuwa sallah masallaci sai a fara zuwa masallaci sai ga shi yana zuwa saboda me yasa a lokacin ubangiji ya yi tajalli da sunansa da ilahu ne a kansa a lokacin yana neman ya koma zuwa ga Allah ta dalilin da sunan ilahu ko haka da adam yake tafiya كما يدعى بيننا يسجدها ومنكم من يتوفي ومنكم من يتوفى من يتوفى daga cikin kwakwar da ake karɓar rayuwarsu tun kafin wannan lokacin da za su zo lokacin da ake domin kuma rabu ila a zai kumuri akwai kuma wanda ake kai su har lokacin da za su je shekaru tsufa su zama rauni ya shige su hankalinsu ya fara rabuwa da kai la da bari yin shaya har ya zo lokacin da kamar ba bai taɓa sanin wani abu ba sai ka ga mutum idan su ta kai su ba ɗansa zai yi magana sai ce wane ne na ce baba ni ne ne ce o sai a yi magana ce ban ji ba me ku faɗa saboda ya koma arzanin umma kamar da can din da ana magana yana wurin baya ji baya bayyanta to yanzu ma abin zai fi haka sai ya zama wannan ya tafi ya fi son zama ya fi son kwanciya har a dawo ana ɗaga shi kamar yadda da farko ake ɗaga shi to haka rayuwar ɗan adam take tafiya rauni ƙarfi rauni to Allah tabaraka wa ta'ala ce kullum cikin wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake karanta alƙur'ani ko ya haddace alƙur'ani yake mutunta alƙur'ani to ba zai kai irin wannan rayuwar ta a ranar umurin ba da zai zai sa mutum ya manta abin da ya sani ya manta shi wanda ya abin da ya sani ya musa ce bai san shi ba yanzu a wanda za ka ya shekaru da yawa ya'yansa ma an tambaye shi bai san yawan malamin ɗansa ba bai san wannan ɗansa ne ba wannan ba ɗansa ne bai sani ba saboda tsufar da ya ta kama amma idan mutum yana karatun alƙur'ani ya yi zuci alƙur'ani to insha Allah ba zai samu irin wannan kaucewa hankali ba Allah ya tafi watalar aka watalar raba hamilatan Allah sai ya kawo mana wani misali da shi dan adam zai gane cewa tashin kiyama kai shi sai ba da misali yace watalar arda za ka ga kasa hamidatan ma'ana busasshiya ƙasa ta bushe kankata amma ku za a zanna a rehan ma'a idan kuka sauko mata da ruwa ruwan sama ya zo yadda ƙasa yadda ƙasa yadda ƙasa sai ga intasar ta ainihin wato motsa ta fara canzawa sai ta kan canza haka wa rabat kaga ta kumbura idan an sa mata tsiro a cikinta sai ga har tana ɗaguwa saboda tsiro ya fita bai cin za kuma ta bushe ta babu alamar ainihin za ta yi wannan yanayi wa an bata musulmi zaulin bane sai ga kasar ta tsirar da nau'o'i daban-daban na amfani wani ya shuka masara a fito wani ya shuka gero ya fito wani ya shuka alkama ya fito wani ya shuka wake ya fito kowane irin nau'in abin da aka shuka a ƙasar sai ya dakatar da wannan nau'in din Allah ne yana nuna mana cewa a sai akwai tashin biya ba a sai kuma za a rayu bayan an mutu a wannan ƙasar mutuwa ce ba za ta iya komai ba amma da aka saukar mata da ruwa ba ta canza ba har ta fitar da tsiro abin da ɗan adam zai ci a sai ke nan akwai in an mutu za a dawo ke zai
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يمشي وأنه على كل شيء قدير Allah ce zalika kaga wannan abubuwan da muka ta ambato din na fara halittar kan adam ga yadda aka halitta shi na farko ne tuba ya zo da ainihin jigo mani ya zo gudan jini ya zo gudan tsoka aka yi rattan kan adam aka yi abin da aka yi dan Allah ya ce wannan abubuwan da muka ta bayani sa har zuwa ƙarshen da muka yi magana a kan baya ƙasar nan to ka sani annan lahuwa shi allah nan shi ne gaskiya shi wato shi ne ya halitta ɗan adam kuma shi zai raya ɗan adam kamar yadda ya raya gaskiya a ƙasar nan na ka shi allah kuwar hausa wa annan hukumin gobe kuma shi wannan ubangijin tabbas zai raya ainihin matuku kamar yadda ya iko bisa raya wannan ƙasan wa ya ƙarin ala iyalin bauta yana da iko a kan raya matattu wa annan huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah din nan qadirun ne iko ne ala kulli shay'in bisa komai yana da iko a kansa وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الظاهرات في wa anna القبور sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yaqsimu fil qulub Allah ya ce wa anna sa'ata sai shi wannan tashi kiyama nan da Allah ya yi bayanin tunan ba atiyatu la rayba fiha me zuwa ce ita babu kokonto a cikin lamarin tashin kiyama duk mai imani baya kusantar tashin kiyama anna Allah sai Allah kuma ya aquna fil qulub zai tara wanda duk suke cikin garuruwa duka zai tashe su
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ita ma wannan ayar irin wacce ayar ne ta sauka a kan su abu jahal ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man yujadilu billahi wanda yake yin jayayya a cikin lamarin Allah a kan tashin kiyama da tara mutattu da cewa mutane za su koma a ƙasa a ciki akwai wanda yake jayayya da Allah a kan wannan a cikin mutane yake da hujja akan abin da yake faɗa din nan to wannan ayar ta yi kama da waccan sai dai wasu malaman tafsiri suka ce bambancin wancan kamar mafiya ne suke faɗan wannan wannan ayar kuma kamar wanda ake bin su sun kawo su suke Allah ya tsara da shi suna akwai bambancin ko abin da suke wancan masu wanda suke bi ne wannan kuma wanda ake bin su su suka rasa Allah ya magana a kansu
ثاني قلبي قيد الله عن سبيل الله له في الدنيا قيد ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفي بالبدع سبيل الله بالبدع سبيل الله له في الدنيا خزي يرزقه يوم القيامة عذاب الحريق الله يجزي شو أن أرض الجزائية تعلم الله باب إني أتعلم باب شريعة باب المتاكي yana yin haka ne fa yudilla an sabilullahi don ya fatar da mutane da da tafarkin Allah shi ya sa yake yin haka Allah ya ce to da hubi duniya kizyun kizyun wulakanci na azaba ya tabbata gare shi da duniya a wannan duniya shi a jahal da sauransu kuma ya yi wannan wulakancin shi ne ranar badar an kashe shi ainihin wadda har a lokacin da yake shi ma da wani mutuwa abdullahi ibn abbas ya zo ya same shi don an cinci ne wanda ke karbi ruwa da ke yin yadda zai sami kafirai da yake su ba bayan an yaƙin an yi kacin da kafirai sai manzala su ta sami ce zai mana ko shi ma zai samu abin da zai samu nan ne sai ya shiga ya tafiya ya tafiya har ya samu abdullahi ya samu abdullahi ya ce ba za ka fi kalmar shahada sai la ilaha illallah ba a kan ka mutu in ma shaida a wannan musulma da ke nan ya ga nan sai dai Muhammadu ne ya ke ke yana maganin mutuwa amma ya ke ba kawai shi Abdullahi ibn Abbas ya kare sashi ya yanke wurin sai kawai iya jawo shi ya kawo kansa da wannan musulma ba wani sai shi ne sai gaya masa abin da suke da abubuwa da suke da sarki kafin zamani na ya fi kafin zamani annabi musa mun shi da auna lokacin da ya ga halaka ya tabbatar zai mutu ya ce ni amantu ko alana amantu ne la ilaha illallah la amantu bani isra'ila wa ana min muslimin ko to kaga shi sai da yin imani to amma yace kafin zamani na ya zama zuwa ma'ana ya rayu ya da Abdullahi ya fi karɓar ma'ana wannan Allah ya ce lahu kisyu ainihin wulaƙanci na azaba tun a nan duniya sai ta same shi kuma ga shi abin da ya same shi lahu kisyu kisyu wa yau wani ji wani ji ku ga wani kiyamata azabar hare Allah ya ce wani ji ku azabar hare ga wani kiyamata ranar tashin kiyama ana kankana masa azabar wuta wacce take mai kuna sosai
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك wannan abin da ya faru na ɗanɗan azabar duniya da wanda azabar lahir da za ka tsana masa Allah zai ce bi ma qaddama yadaka ka samu wannan ne saboda abin da hannu kai gabatar na malamai sun ce Allah ya amfani da hannu amma ana nufin wato dukkan jikinsa abin da ya gabatar an yi amfani da hannu ne a nan saboda wai hannu shi ya fi yin aiki a cikin ɗan adam shi yasa Allah sai ya kira shi amma ana nufin dukkan ɗan adam gaba ɗaya zalika bi ma qaddama yadaka wannan ya faru ne saboda abin da hannu ke gabatar na yin aikata kafirci wa annan lafiyar Allah kuma laysa bi zallamin lil abid bai kasance ma abokin zalunci ga bayansa ba ballantana ya azabta su ba su yi laifi ba duk wanda ka Allah ya masa azaba ya yi laifi shi Allah ya da iko ya iya azabta mutum bai yi laifi ba ma Allah bai yi zalunci ba don abu da ake nufi da zalunci shine ka taɓa kare wani abun da ba naka ba sai ke so wani ne ba na Allah ba da musulmi da kafiri da komai na Allah ne tasa ne aljanna tasa ce da haka idan ma ya dauki mutum ya sa shi a wuta ba tare da ya yi laifi ba Allah ya zai shi saboda kayan sa Allah ya tsare zalimi amma duk da aka yi da shi ba ma wasu zalunci ba ne duk wanda kaga yayi amma da lahu walakin kanu anfusahum yazlimun auna kanka wani sun Allah ya zalunce su ba mu ba mu da zalunci ya Allah وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون sai dai su ne suka zaɓi su kawunan su suka aikata sai sa Allah ba ta zaɓe su yana kare da kyau Thank you.
lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya